بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan safiya mai albarka yau muna safiyar takwas ga watan rabi'ul awwal jirana da alif dari hudu da arba'in da biyar daidai da ashirin da hudu ga watan tara shekarar dubu biyu da ashirin da uku miladiyya a wannan masallaci ne albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke na ganyen gola saminaka a inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin kitabu wa ishratin nisa والذكر الإمام الحافظ أبو عبد الله أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى ونشير رسمنا عشرين دقيقة أشير يكرهون للتاج درس من يقباتا mun tsaya ne a kan bayani da imamun da sa'i ya yi dangane da macen da za ta baiwa ‘yar uwarta kwananta ga mijinta shi da shi wane ne je ka ɗakin wance ku ci gaba da zama sina ne ne ka ko ta ce da shi duk kwanakin da nake yin al'ada ka je ɗakin wance ko ta ce duk lokacin da na haihu ba na bukatun ka zo gare ni har sai lokacin da na gama wanka gaba daya ko yayin da take ciki saboda tana shan wahala ta ji ba ta da bukata irin wannan ta sadaukar da kwanakinta zuwa ga yarwarta wanda dai ya halatta a shari'a matukar idan ta ba da kyautan shi ma mijin ya yarda kuma ya karɓi wannan kyautan da ta yi masa Allah madaukakin sarki ya dace da mu don haka imamun nasa'i ya ce ga wani babi idan ta adana nisa'ahu fa'adinna lahu an yakuna inda ba'dihinna wa yadurna alayhi babin da zai bayani akan cewa miji ya nemi izinin matansa su ba shi izini ya koma ɗakin ɗaya daga cikinsu ya zauna a can su kuma su dinga zuwa ɗakin suna duba shi wannan yayin da akwai larura misali akwai rashin lafiya ko jinya misali mutum da ya yi samu karaya zai yi a ce yawa ɗauke shi a kai shi wancan ɗakin gobe a kai shi wancan ɗakin musamman ya karya a ƙafa ko a cinya kaga ba yanda ba zai yi ba sai dai ya nemi izinin ɗaya daga cikinsu cewa yana so zai yi jinya a ɗakin wanci shi ne zai zaɓe da zai zauna ba wai su ne su ce dole kaza za ka zauna ba mun gane wannan amma in yana ganin ba matsala su zaɓa mishi da zai zauna shi ke nan jama'a mun gane wannan ko amma shi ne zai da izinin inda zai zauna ya ɗan yi jinyarsa ita kuma waccan ta dinga zuwa ɗakin ko sauran su dinga zuwa ɗakin da yake jinya suna duba shi wannan abin da ya faru da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da jinya ta kai ta kammai sosai Allah madaukakin sarki ya samu dashi الثانية والخمسون حديث 52 قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال imam nasa'i ya tada wannan hadisi daga malamin sa shine Muhammad ibn Mansur شيخ ميت حدثنا سفيان سفيان ابن سعيد الثوري شيخ ما يكرم تدم حديثي عن الزهري شيخ ما لقى مال الزهري شيني محمد ابن شهاب الزهري رحمه رحم الله الجميع قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله شيخ ما شمال عبيد الله ابن عبد الله يا بام وأن كرهه يا كرم تدني قال يشي سألت عائشة عن مرض النبي عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكم بي عائشة جمدا جنير منظر الله صلى الله عليه وسلم لي أذام لغاية وسا قالت تشي اشتكى منظر الله يا يرشي لافيا فعلق yanfusu sai ya dinga ainihin wato yin numfarfashi fa kunna nushabbihu nafsahu bi nafsi akili zabi mun kasance a wannan lokacin muna ainihin wato kamanta wannan numfashi ko nishi ko tofi da yake yi kamar irin wanda yake cin zabi ma'ana rashin lafiya ya kai mishi matuƙa wani lokaci za ga yana ɗin yin tofi haka an gani ko yana ɗan haka saboda yin rashin lafiyarsa wa kana yaduru ala nisa'i to duk da wannan jinya da manzon Allah yake yi ya kasance yana zagayawa tsakanin matansa yana kewayawa ma'ana yau yana ɗakin wanci kuma zai je ɗakinta gobe yana ɗakin wanci kuma zai je ɗakinta jibi zai je ɗakin wanci kuma yana ɗakinta an gane wannan a haka a rashin lafiyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba yana yin rabon kwana a tsakankanin matansa falamma ishtadda al-marad yayin da wannan jinya ta shi tsananta استأذنهن أن يمرض عندي ويدرن عليه sai manzon Allah ya nemi izinin matarsa cewa kuna neman izininku ku bani dama in yi jinya a ɗakin Aisha Allah ya ƙara mata yadda wa yadurna alaihi su kuma su dinga zuwa ɗakin suna gaishe shi suna duba yaya yanayin jikinsa fa adinna lahu sai suka yi mar izini cewa ya yi wannan jinya a can. Fadakwada alayya sai wata rana ya shigo gare ni, wa huwa ya tafi'u ala rajulaini alhali yana ainihin wato yana rataye a kafaɗin wasu mutum guda biyu. An gane wannan ma'ana rashin lafiya yawa manzon Allah yawa, ha'an waye gari manzon Allah baya iya takawa. sai dai mutum biyu su zo mutum ɗaya nan mutum ɗaya nan sai manzon Allah ya dogara akan kafaɗinsu haka ya dafa su su kuma su dinga tafiya da shi wa rijila taqutu rijilahu al-ard khatta kafafun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna jan kafa ka san idan ana jan mutum kafa shi ba ƙarfi me kafafun suke yi idan suna jan kafa ne za ka gani zane musamman idan a ƙasa ne za ga alamun zane ƙafafun shi tun da ya fi ƙafafun suna jan ƙasa ta ce to ƙafafun shi har suna yin zane a ƙasa yayin da ake tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ahaduhuma al-abbas ɗaya daga cikin waɗanda suka ɗauko manzon Allah shine ƙanin mahaifinsa al-abbas ابن عبد المطلب ألا يقرأ مشهدا فذكرت ذلك لابن عباس سنا أم بشي ونن لا بارد عبد الله بن عباس ألا يقرأ مشهدا فقال سينتي سيتي ألم تخبرك بالآخر بجباك لا بارد وانيني لين من قال wane ne ɗayan wanda suka ɗauko manzon Allah tare da Abbas? Kuntula nace a'a bata faɗa min ba qala sai abdullahi dan abbas yace huwa aliyun shine ali dan abu talib Allah ya kara musu yadda ba ke da wannan hadisi jama'a idan muka dube shi cikin kware da gaske za mu ga wato akwai dimbin fa'idoji kware da gaske shi lamarin abin da ya shafi jinya musamman ga shi miji an ba shi wannan dama ya nemi matansa su ba shi dama akan cewa ya zauna ya yi jinya a wuri guda ku kuma mata idan an yi irin wannan sai ku tausaya kada zafin kishi kada rashin jituwa ta sa ku ce wallahi ko ku yadda ba ku daga hankalinku ku tada ƙura akan wannan al'amarin da ke faruwa dan mata bayan Allah ne da yawan lokaci aka sami irin wannan tashin tashina ainihin wato game da su jama'a ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ya samu dashi to kun ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ne wannan izini fa adinna lahu su kuma suka bashi wannan izini cewa eh sun yadda ya je ɗakin na na Aisha رضي الله عنه عنها يأيه وفي جنيا لكنتا an gane wannan ko wasu malamai da wannan suka kafa hujja akan cewa rabon kwana wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne tun daga shi har ya ne izinin su wasu malaman suka ce a'a kamar yadda bayanin wannan ya riga ya gabata a baya cewa a'a manzon Allah kawai yana yadda ya raba kwanakin tsakanin matan ne saboda tsananin adalci da kyautatawa da kyakkyawar mu'amala irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga matayensa imani fata mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya dace da mu laka jama'a kun ji a wannan kenan sannan bayan wannan ku duba yadda abin ya faru sun amince masa ya yi wannan jinya sai ya zama su ne su zuwa ɗakin suke gaishe shi ke da karin ce to wallahi tun da ya ɗakin wance zai jinya wallahi tallahi ni ba zan shiga ɗakin ta ba an yi ta san ba na shiga ɗakin ta ni an gane wannan to ai ke ko ke kam ai larura ne wannan ko ya kamata a sassauto a bi a hankali wajen mu'amala wannan zafin kan jama'a ba shi da amfani ba shi da amfani shi yasa lallai mata suna da buƙatar yawan karantarwa ƙwarai da gaske da nusarwa da kuma nuna musu hanyar da ya kamata su bi wajen gudanar da sha'ani na ainihin wato rayuwarsu Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wannan kenan jama'a na haka wannan hadisin ya nuna nuni zuwa ga wannan abu na ƙarshe a babin shi ne abdullahi na abbas da ya ambata masa wannan hadisin sai ce ka san waye ɗaya mutumin da aisha ba ta faɗa ba sai ce aliyu ne kun san menene ya sa ta ɓoye sunansa da yawa daga cikin malamai suna rikaito batutuwa daban-daban game da wannan amma dai abin da ya fi shahara a wurin malamai kuma ya fi daidai shine ita ne na Aisha radiyallahu anha bata faɗi sunan Aliyu ba saboda in ba mu manta ba a wancan zaɓi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su cewa ya riƙe na na Aisha ko ko ya tafi ta saboda wancan ƙazafi da jifanta da aka yi da hakan zina haka ne Aliyu bai ba shawarar cewa a'a ka riƙe matarka ba ka kyauta mata zato ba ko wani abu cewa kawai yi manzo Allah Allah bai matsa maka ba ya baka zabi duk wacce ka so ka zauna da ita wacce ka so kuma ka fita saboda haka kana da zabin da zaka yi kowanne to wannan maganar ta yi wani na Aisha zabi ai kamar ya bince ko kuma kowane dan adam yana da mene yana da feelings yana da irin ji a jika saboda aukon wani abu yana da jin cewa wani ya saba min a'a wani ya min kaza a'a wani ya min kaza kowa yana da irin jin wannan a ranka akwai maganar da wani zai gaya ma sai kai sati kana tunani a kanta ko ba a samu wani ma in ya gaya maka magana wallahi suka shekarar kamanta saboda irin munin abin da ya gaya maka duk lokacin da abin ya bijiro maka sai ka ji zafin abin a ranka to mu gane su ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da matansa yan adam ne kamar mu suna yarda suna fushi suna jin daɗi suna farin ciki suna da ɗabi'u ne irin ɗan adam su kawai ya ɗauka cewa sun kai matashi da sunan mala'iku misali a su ba ma'asumai ba ne suna iya yin daidai suna iya mene suna iya kuskure ala ayyuki hal suna ƙaunar junansu Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yadda wa alaikum salam na'am
komi a misali ta sai shi kaga irin wannan zaɓi kaga ya sauƙaƙe wannan aikin wannan matar da ke tausaya da shi a ƙwarai da gaske sai da wata babu ruwan shi da shi sai wata ta ma kira ta wani ba wata ya kira ko ta da yin wani ne ya ba kan kake su kaga dole sai ya ba na a cikin da wancan lafiya eh ƙwarai da gaske shi yasa aka ce ai shi ne zai zaɓa ba su bane za su zaɓa masa dan mata kala kala ne akwai mace mai kula mai nuna ƙauna ne miji ga tsafta malam ga tausayi ga iya girki ga kuma iya kulawa to kaga yana da bambanci da macen da ba ta da waɗannan qualities din akwai in ba ruwan mu ita wata man ka dake ta ma ko ko ta kai ma ba ta yi ta ko ba ka bane ba ta kai ma take ba in ma kai wata magana ce can ta matsi ma can da fi da dafa ka ji ka dama sai yau ne za ka ce za ka mun kaza za ka mun kaza a yi yatsu ne a tada ƙura a yi sama ya kai iya mata ne bayan Allah kowace irin ɗabi'unta da kuma irin ne irin halayenta Allah ka sa mu shiga da imani الثالث والخمسون حديث نهم سند قال أخبرني محمد بن عامر قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباد بن عباد عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت مالم محمد ابن عامر مالم إمام النسائي يجري مالم يا كان تدمو يا بان ولنا حديثي قال يتحدثنا محمد بن عيسى شيخ محمد بن عيسى يجي يا بان الابين قال يتحدثنا عباد بن عباد وكم عباد بن عباد يا بان الابين عن عاصم الاحول لجمال عاصم الاحول عن معاذة لجوان سهادية يسونا معاذة ألا يقارى مثل عن عائشة رضي الله عنها دغنا عائشة ما ترمن الله صلى الله عليه وسلم قالت تاج كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في يوم إعلانه بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء نعم في شوى من annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana neman izininmu fi yawmi ihdana a ranar girkin ɗayanmu shi ne muka sanya ƙasa wasa ku za ku gane a ranar kwanan ɗayanmu an gane wannan ayi ba'da ma nazalat a bayan wannan aya ta sauka turji man tasha'u minhunna ka jinkirtar da wanda ka so daga cikin matayenka wa tu'wi ilayka man tasha'u ka jawo kwanan wacce ka so daga cikin matayenka kun gane zancen ma'ana da an ba shi dama ne ya raba kwanakin an gani kamar wajibi ne a da ya raba tsakaninsu a wurin kwanaki sai Allah ya faɗi da wannan ayatin ya rasulullah kawai ka yi da ka ga dama in ka ga dama yau kana ɗakin wance sai ka ce mata to ke yau da Allah ya mun hakuri ina son zan kwana ɗakin wance ne kuma ba ta da ta ce a me yasa saboda Allah ne ba shi dama amma saboda cikin adalci ba za ta fito ba ta ganshi ba ya tafi wani wuri kaga ba daɗi za ta zo na ba a ranta amma ko da ba ta da haƙƙi dai idan aka gaya mata akwai ne akwai daɗi kuma ƙila dama ta shirya sai kuma ta ga bai zo ba ka san babu abin mace babu abin da ke ba mace takaici irin wannan ta shirya maka tsaf ta yi wanka ta yi kwalliya ta dafa abinci mai kyau ta yi waye waye kana zuwa ku kasuwa ɗaure ke kwalliya kana gari kwakwau da kai ka ji ƙanshin turare ka dinga yanka fuska a gama wannan a je ga uzaru ka ƙunshe ka lullube ka yin baka lafiya ka ganin ka taro mashi kai ma ka san cewa ai ba za a zanna lafiya ba in kai wa mace wannan ko ba za ta taɓa yafi maka ba za ta ta jira za ta ta dako sai ran da ka zo kai ma kana ɗan wata ita mama da ɗan dariyanka ita ma ta fuska ita ma ka kawo hari ita ma ta loke kai mata bayan Allah to ku dinga yafiya mana ku gane mu din nan muna ɗiban firija da yawa a waje wani lokaci idan aka yi maka wani abin a waje sai ka daure ne ka zo gida za ka iya ɗan yin dariya ha ha ha nan ina fata an gane wannan sai ka daure wallahi saboda kila akwai wata shakwakiya da ta auku akwai wasu abubuwa da kake tunani wata kuma kana sauka gidan za ta hauka dama kai nake jira ka dawo dama kunin yaran ma ba a sa siga ba ina jiran ka dawo dama a samu ɗan sigan da za a samu yaran nan kaga yanzu kwana biyar kenan babu wannan kwana biyar da aka faɗa a baya sai ta da hankali a ji da abin da kenan dama kwana dama mai sigar nan ma ta aiko cewa sigar da muke ta ansa a wurinta ba za ta ƙara ba mu ba sai an biya shi kuma bai da ƙosi ga ga dole za a tada ya buɗi wannan za a ɗan tada za a ɗan ya mutsa hazo ko ya ma yin kin shi baya da shi kan ma ki kawo masa wannan labarin kawai ke da ki ji da na yanzu mun gane wannan shi ma ɗin ya ce babu shi da ai haƙuri ko kuma maza idan kuna da shi ku ji tsoron Allah ku bayar wannan hidimar ibada ce ku ɗauka ku bada Allah zai buɗa muku daga cikin mutanen da Allah ya yi alkawarin cewa sai ya taimake su akwai mutumin da ya aure domin ya kare kansa daga abin da ya shafi aukawa zuwa ga zina Allah muna roƙon ka tsare mana imanin wannan kenan don haka yayin da wannan aya ta sauka cewa turji man tasha'u minhunna ka jinkirtar da kwanan wacce ka so daga cikin su wa tu'wi ilayka man tasha ka kuma zakkewa wanda ka ga dama a kwanakin da ba na ta ban gara maka je dakin ta ka kwana abinka an gani yawwa to duk wacce ka ka jinkirta mata ka je dakin wata babu laifi akan ka inji Allah wa man intaqaita mimman azalta fala junaha alayka zaka babu laifi a kanka to bayan an saukar da wannan aya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana neman izinin ɗayan mu a kwananta yace kwanan ke yau zan je ɗakin wance ne shikenan zance ya ƙare mun gane wannan ko bayan wannan aya ta sauka aya ta 51 cikin suratul ahzab وقالت معاذة معاذة تشي فقلت سينشي ما كنت تقولين للنبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك كاي كاي da ake malamai tambaya ku Aisha babban malama ce tace to ke idan ya zo ya nemi izinin ki cewa yau zai je ɗakin wance kwana me kike ce masa qalat tace kuntu aqulu na kasance ni ina cewa in kana zalika ilayya lam utir ala nafsi ahadan in dai ka nemi wannan izinin ne zuwa gare ni ba ka je wani wuri ba an gani lam utir ala nafsi ahadan ni dai kam ba zan fifita kowa a kaina ba in dai ka ce ka bar kwana a ɗakin hafsa za ka zo ɗaki na to ni ba zan ce ma komi ba amma in ka nemi izini aka ce za ka je ɗakin wata to ni ba zan maka izini ba kun gane zancen eh sai in yi shiru kawai ayo dama ba ai ba magana daɗi ake ba amma tun da ba ba ta damun ce korafi da ce ga zance ga magana ba ta ce ita dai ba za ta ce to je ka ba an gani amma Allah maɗaukacin sarki ne ya ba da mene ya ba shi damun cewa ya haka ce ni dai ba zan bibita wata a kaina ba in ce je ka ɗakin wancan a'a amma in ya ce za shi shi kenan sai in ci a dawo lafiya na fata an gane wannan eh amma in yace in yace min ina son ya zan kwana ɗakin ki amma kwanan wanta ce sai ce maraba maraba da ni na fata gada wani eh saboda aisha tana son mijinta an gani tun da ce matar farko bayan bayan na Khadija kuma an aure tana da karancin shekaru manzo Allah kuma yana aurarta yana wasanni da ita har tsere za mu zo mu je malam suka zo a gida ba a dan wasa jini hannanan ji nanan ji sai a dinga yi nanan ji nanan ji nanan ji da gidan gauro sai a zo na dinga yi a daki ko a yi yar galagala eh ka yi mata doki dokin lado ka goya ta a baya a tsakar daki a ɗan shi kewaya ka je kuma sai ba maganar rashin lafiya ake ba ai lafiya ce ta kawo wannan din ma a yi wasanni a more a ji daɗi wata rana kawai ta dama ta ce ni wallahi ka goya ni ce to ya zan yi so ki hau ba kuma ka daga nan bane kai ta falo ka aje ta a'a ka goya ta ne ka ta ɗan yin tsawafi a ɗakin amma gida ɗan kwai faɗi in lokacin ba yara sai a ɗan fito ƙasar gida a ɗan yawa a ɗan yawata ka ɗan goya ta. Sai fi kuna yi? Ban ji ba. Aito nauyin ba matsala ba ne, kai namiji ne Allah ya baka ƙarfi ai. saboda goyo ba kamar ɗauka da hannu bane haka ne goyo ba kamar ɗauka da hannu bane sa'i in an gwada za a iya muna fata mu ji labari mai daɗi da ba ta gada wanda kaga kaga amma mashi da baka dariya saboda ba ka morewa Allah ya bi kanka ina fata mu gada wannan dan ma ɗanka baya ne da ya maka bayani saboda haka waɗannan abubuwan jama'a ba laifi ba ne saboda aure kullum malam fuska ta zanto abusan kamɗarira kullum an ɗaure fuska malam an jimta fuska ina amfanin wannan hawa aure kamar ana gidan yari ina bukatar sabuntawa ɗan lokaci bayan lokaci a ɗan yi raha a ɗan yi dariya ta ɗan mulkine ka ɗan mulkine ta ɗan shakulkulin nan ta yi ma ka yi mata amma ta shi kawai ka riga ka gaji da ita ta ma ta gaji da kai duk zai ta zama haƙuri ta ba haushi to ya zama haƙuri a wannan ba kullum ake zama haƙuri ba kaji ana zaman soyayya da morewa da jin daɗi jama'a mun gane wannan ko yawwa saboda haka wannan shine abin da ya dace an gane wannan ko Allah ya madaukakin sarki ya datar da mu to kun jina na Aisha Allah ya kara mata dare yadda ta ta jatinga ta ce ita dai kam ba ta fifita kowa akan ta shine imamin Nawawi rahimahullahu ta'ala yake cewa هذه المنافسة فيه صلى الله عليه وسلم ليست لمجرد الاستماع ولمطلق العشرة وشهوات النفوس وحظوظها التي تكون من بعض الناس إمام النووي رحمه الله تعالى كتشوى wannan gasa da mata suke yi akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wai kawai ana hikaito maka labarin ka ji bane kawai saboda zamantakewa ko biyan bukatar sha'awa ta zukata bane da jin daɗi da morewa irin wannan a'a kamar yadda sauran mutane suke yi bal hiya munafasatun fi umuri akhirah wannan gata ne wajen neman lahira a wurin Allah subhanahu wataala domin yawan yadda mata take kyautata wa mijinta yawan yadda Allah zai dinga ninninka masa lada yawan yadda mace take nesa nesa da mijinta yawan yadda Allah ta'ala zai dinga bata lada dan kankani Laka wannan gasa da mata ke nunawa wajen son miji ana yin shi ne domin fi umuri akhira saboda neman al'amari na lahira wal qurbi min sayyidil awwalin wal akhirin kuma suna yin wannan ne saboda neman kusanci zuwa ga shi shugaban mutanen farko da kuma na ƙarshe wal ragabatu fihi da kuma kwaɗayi game da ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallama wa fi khidmatihi da kuma kwadayin yi manzon Allah hidima wa mu'asharatuhu wal istifadatu minhu da kuma zamantakewa da shi a koda yaushe na aure da kuma fa'idantuwa da shi don idan yana ɗakin ta ai zai karatu alqur'ani haka ne zai yi zikiri zai karantar da ilimi ita ma za ta karu da abubuwa da yawa to wannan da yin yasa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga za kamar yadda muka karanta a wancan a wancan bangaren ko dan gidan tafaki guda biyu ne eh ba da ka iya mata yau za ka tada kowane gida akwai fati in mata hudu ne ko dai ka tada biyu sun hada kai biyu sun hada kai ko ka tada biyu sun hade ma daya kai eh gashi nan dai iri daban-daban yana da wala ka tada mata a gida a ce kowace inda ta fuskanta daban abu ne mai wahala ko kuwa dole za ka tada dai wance a kuma injinin ka a sai ga ɗauke wata suna da wani shi jama'a mun gane wannan za ka dinga ainihin wato za ka tada akwai wata am sun fi shakuwa da wance wance ta fi shakuwa da anti wance ko yaya wance wance ta fi shakuwa da ɗan wata wance a wajen ma zamantakewa yau da gobe hatta a wajen soyayyen ƴaƴa ma za ka taji akwai wanda ƴaƴan wanci sun fi jituwa da ƴaƴan wanci an gane wannan ba kuma wai su iyayen ba ne suke gaya ma ni kakkula ƴaƴan wanci a'a akwai haɗuwan jini da sabo ba don waɗancan bayan uwansu ba ne amma wanda ya fi jawo ka a jiki ya fi ainihin wato nuna maka ana tare kai ma ka fi cikin jiki da shi aiko Allah ta'ala ya samu dace وفي قضاء لحقوقه kuma wannan gasa da matan manzon Allah suke yi suna yi ne domin biyan bukata na haƙoƙinsa wa hawaijihi da bukatunsa wa tawaqqu'u nuzulir rahmat wal wahy alayhi indaha wa nahwi zalika da kuma fatan a saukar ma manzon Allah da wahayi alhali a lokacin yana ɗakinta duk matan manzon Allah suna da wannan kwaɗayi to kaga ku waɗannan abubuwan da muka ambata ai sun ci a ce a yi gasa ko ko kuwa a ce in ana ɗakin ka mala'ika zai sauka a ɗakin ta ya kawo wahayi a ɗakin ta ai kaga akwai yiwuwar samun rahma ko kuma gashi ta neman hidima tana biya masa bukatunsa tana ɗebe masa kewa wanda wannan zai ƙara samar mata da yardan Allah subhanahu wa ta'ala tare da ita da ka jama'a abinda muke cewa kuma mata don Allah a yi ƙoƙari a canza kuma a gyara al'amarin zamantakewar nan ba al'amari ba ne na ainihin wato da za a zauna ana ta faɗa da juna ana kai ƙaran juna ana yi wa juna tonon asiri da siriri da abubuwa irin waɗannan jama'a mu riƙa yin ƙoƙari muna yin gyara game da abin da ya shafi zamantakewa tsakanin mu da matayen mu baki ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu ملاعبة الرجل زوجته آه. إمام النسائي كده yace ga babin da zai bayani akan cewa miji ya dinga wasa da matarsa kada kullum ka shigo gida abasa wa tawalla ko ya burke fuska kuma ya juya baya to Allah na akwai matsala kawai kullum kai da wuri ko an maka dalle biyu kwaya daya kullum ka shigo gida ka tsore fuska kawai har ka fita gida kana wai ka kana jin hushin matarka to sai rayuwa za ka kai ko ai dole ma a gwada ka kana da hawan jini ko ciwon zuciya imana saboda me matarka ita ce take mallakan kashi tamanin na farin cikinka da kuma jin daɗinka da walwalanka haka ne ko ba ka bane saboda yanzu tun jiya da dare tun karfe tara na dare ka koma ina gida in dai ba kai dan majalisa masu shayi ba ne misali kuna kaiwa ka irin shayi ko karfe ɗaya aƙalla dai za ka samu awa ko karfe ɗaya dare ka koma gida aƙalla dai za ka samu awa biyar tare da ita ko ba ka bane saboda haka kaga wannan awa biyar din kaga ai ana tare in kaga dama a awa biyar din nan ba za ta baka kai baccin awa ɗaya mai kyau ba in ta gasa ma wata magana wallahi ba za ka iya bacci ba kuma duk yadda kake ganin kafi karfinta dan zamantakewa na aure ba kawai gwada kanji bane ko cewa ni mai karfi ne ko ni mai iko ne ko zazzara ido bane a'a dabaru ne iya zamantakewa ne kwantar da hankali ne bi sannan a hankali ne wannan sai ya sa maka da farin ciki da jin daɗi da haɗin kai tsakanin kai da iyalinka amma kullum kai ma ka zama da gi kawai a shirya kake kawai neman bala'i kake a wannan akwai matsala haka musamman al'umma hausa gaskiya a canza yawa matan nan suna da buƙatar a dinga yin wasanni da su ana cikin fuska ana zama a hira mace tana buƙatar wanda zai dinga zama yana jin damuwarta ku zauna a tattauna ka ba ta lokaci ina da bukatan kaza akwai kaza ba ka san ma da kaza kuwa ai kaza ma ai kaza ba kai kullun kai abin da ra'ayin kai yake so ba dan fara ga ki dalla shan ka gwale ta matarka ba za ta taba gode maka ba ta dinga maka jajibi jajibi kenan kai ma baka da kwanciyar hankali tunda ita ma baka barta ta sami kwanciyar hankali ba jama'a gane wannan wannan abu ne wanda yake da muhimmanci jama'a kware da gaske Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Kai, Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Wata ita rubutu tambaya duk da kada mu wuce wannan zancen. Eh, wata na ganin cewa shin malam mutum mace za ta iya ba kishi ta kwana wai mace ta ba kishi ta kwana ba mazan yanzu ba wai mazan yanzu ba su da adalci in je ka ba su dama shi kenan kama banza to ya danganta da yanayin mutum ne in kika ce maza gaba daya kika mana kuɗin goro to gaskiya ba ke adalci ba ba kowa ke da irin wannan zuciyar ba akwai mutum ko a cikin mutane akwai mutum mutulu wanda duk in kullun kana goya shi a baya kana ba shi abinci a baki bai hana ya fitar da kai bai hana ya zage ka bai hana ya maka rashin mutunci ana san ku ba san wani kuma akwai wanda ko dan yaya adalci kai wani abu ne ma ta shiga tsakaninku na kyautatawa to kullun idan ya ganka sai ya tuna wannan abin nan kyautawa da kai masa yana kokarin ya maka addu'a na kwarai ya maka kuma fatan alkhairi ya kuma kyautata maka ana samu ko ba a samu ana samu to ki bayan Allah ba kowa ne ke haka ba hasali ma yin wannan yana jawa mata daraja a wajen mijinta ɗaya daga cikin abokanai mu yana ba mu labari matansa uku ne ya cewa a cikin matansa kakaf mace ɗaya ce wacce take iya ba da kwananta ga sauran mataye amma duk sauran ba ta iya kuma ikon Allah amarya ce kawai ke iya mishi wannan kai ka gani ikon Allah ku wanda kuma uwar gida ce ya kamata yi ne da kowa yin wannan ko dan su sami girma iye eh akan gaba sai ya maka hijabi kafaji kaji wani ya ce sai dai sata hanya irin wannan amma ba wai dai a ce a baka ba mun yi bayani a wancan satin cewa sata hanya din zalunci ba daidai ba ne eh amma dai an yi din to ba za kuma a ce dan da aka samu ko wani abu ko wani abu dan ka dan zina ne ko wani abu a wannan magana banza ce an gane wannan yawa na ce magana banza ce saboda masu haikewa magana ta yi girma da yawa ita ma a ce kawai saboda ka sata hanya ba takkata sunna kuma a ce wai dan da aka haifa zama dan shege kaga ai al'amarin ya zama iri na yawa don haka dai matan mu galibi suna da wannan mu malin muna da nan matsalar ne mu ma akwai bangarori da yawa da ba ma tutawa mata yan ballan na su mana wannan shi ke ban labari cewa matar tana masa wannan duk lokacin da take cikin al'ada ko wani abu za ta yi mishi ka je ɗakin wanci in ta ga dama ta ambaci suna in ta ga dama ta ce mishi to ka je duk wacce ka zaɓa dai ka je ka kwancan ni na ya faɗa har zuwa lokacin da zan warware shi wannan abin ya sa yana ganin girmanta yana ƙaunata kwarai da gaske kuma zai fatan ma a yi maza a kewaye ko eh saboda wannan kyakkyawan yana da muhimmanci kuma yana da daraja a wurin mai daraja ke eh amma malam akwai mugun mutum eh su ma mazaje akwai irin wannan shi yasa ka ce an-nisa'u shaqa'iqur rijal su mata abokanan rayuwar maza ne ma akramahunna illa karim ba mai girmama mace ya tausasa mata ya tausaya mata ya girmama ta sai mutumin kirki in ji manzon Allah cewa ma a hana hunna illa la'in ba mai wulaƙanta mace ya ciki tozarta ta sai mugun mutum wulaƙantacce so da kan kai mugu ne ka wulaƙanta matarka kuma sakamakon yana nan a wurin Allah dan tabbas wasu matayensu ne sai zai shiga su ta musamman irin zamantakewar da ake a yau ya hana ta kaza ya ƙi yin kaza ya ƙi yin kaza ta magana kuma abin ya zama abin abin nan iyali ta da ita da ƴaƴan gaba ɗaya babu abinci shi ya je ya more a waje ya sha shayinsa ya tafi wurin sana'ansa ya ci shayinsa da indomi da ƙoyi wani ma haka za yana ci a waje wallahi ni na taɓa ganin wanda yake siyan kaza ya zo ne ya cinye kayan shi tsaf ya gyara kansa ya koma ya shiga gida ko mai ta masa oho da jajacin malam da jaja ai da jajiji tana da daraja mana duk lokacin da kai wa matanka wani abin daɗi ko nama ko wani abu za ga irin soyayya da ake nuna maka da jin daɗin ma na daban ne yaron ka ma za su samu farin ciki ga suna ta tsalle in sun sami yare kwansu yau mun ci kaza a gidanmu dan tara kai yana jin daɗi wallahi eh dan me kuɗi ba san darajar naman kaza ba shi to ya saba ci yanda akwai amma mun kaga ran da da a zamanin da bana aka shinkafa a gidan ku zai fito kai tsalle a anguwa kana mun nagara ta gidan an yi shi an mana fafa da miya ta yanzu ba wannan shinkafa ce ma yanzu ta fafi ta ma fi shinkafa sauki ko ta fito sauki to sai an yi nemi miya sai an yi kaza sai an nemi kaza kaga al'amari ya zama wani iri Allah kawo mana sauki daga yake baiwa Allah ki sani ba kowanne namiji ke haka ba akwai dai masu wancan tsari akwai kuma mutanen kirki alherin Allah kai ga mutanen kirki shiryan Allah kuma tabbata akan waɗanda suke mutanen banza Allah ka shirye da su ina muka tsaya قال أخبرنا قتيبة بن سعيد مالم مالم يكينا مالم قتيبة بن سعيد yace malam qutaybah bin sa'id ya karantar da mu wannan hadisi qala hadathana hammad shi kuma yace malam hammad ya karantar da mu an amr shi kuma daga amru an jabir shi kuma daga jabir dan abdullah ibn amr ibn haram al-ansari Allah ya kara mishi yadda qala jabir yace tazawwajtu nayi aure fa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai naje wa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yace tazawwajta ya jabir kai jabir kai aure ne wannan dalilin yasa wasu malamai ke cewa ashe halakar ɗaurin aure ba wajibi ba ne eh ashe aure a tashi daga nan har sai an je mai duguri ba ce ka je mai duguri ɗaurin aure ha an baka je wani dinga jin haushinka manzon Allah da yawa ma sahabbai sukan yi aure bai ma sani ba amma su a zamanin su ai ko wannan zamanin ma haka ne ai da kaga ango yaya ai kana an gane shi ko da an ji jiki kun ce ana jin jiki wani an wallahi ba ka gane shi wani Allah ya kiyaye to amma su idan sun yi aure akwai turare na za'afaran da sauran za ga ana yi kamar irin yanzu ne in mace za ta yi aure za ga an mata kwalaban turare da humra da waye ka ji mutum yana ta kamshi malam mutumin da ka saba in ka matsu kusan shi ma za ka ɗin jera ɗan yana ɗan abin nan ba za mu fi ɗayan ba to kuma sai ka ji kuma a kawai lokaci guda kawai ya ɗime da ƙamshi kuma sai ka ga alamun turare a jikin turaren da a faran yalo yalo ne haka to galibi shi an gwaye yake sawa saboda mata suna amfani da shi ina fata an gane to manzon Allah ya taɓa ganin mu'azu ya taɓa ganin wane ne Abdurrahman na Auf ta ka an gwance ni yace na aure ya manzon Allah ta to kai mana walima mana koda da yar akuya ne yanka mana akuya a matsayin walima mu dan ci nama manzo Allah yana son nama musamman naman awaki wa ma adraka ma naman awaki eh akwai dadi ne wala akwai zaki kuma yana da amfani da yawa a cikin dan adam malamai sun fito sun fitar da fa'idoji masu yawa na cin naman karamar dabba musamman a ce tunkiya ko rago ko akuya ko bunsuru naman sai da wani muhimmanci da ƙarin wasu abubuwa da yawa a jikin adam kamar yadda kuma naman saniya yana da wani nau'i na cutarwa shi kuma ga jikin ɗan adam amma shi musamman ga mutanen da shekarunsu ya riga ya yi ya riga ya sha in shekara hamsin da wani abu irin su malam gasu nan in shekara sittin ɗin nan su sa'i to dai gashi nan dai su yanzu ba da an yahi musu wannan naman sai dai su ci dan karam shi sai dai su karaman dabba da kuma da jajatin ko da samaka ko kihi kai mana ta abokin kare kaji wajen ɗaya ta kusa mun gane wannan jama'a manzon Allah ya gan shi kun ga inda ya je ɗaurin auren zai tambaya inda ya san zai tambaya alama ya gani a jikinsa kauta ta zawwajta wai kayi aure ne qultu na'am nace kwarai manzo Allah nayi aure qala sai manzo Allah ya ce bikran am tayyiban budurwa ka aura ko bazawara bizar ce ko amarya ce budurwa ce ba kai ta ba bizar ita ce ne wai wani shakkot ne ake yi ka zai ko talauci ba a cika faɗin sunan talauci ba ke me da naka ce wallahi TLC da TLC ce wai sunan ma ba da da TLC ce me kenan ko kuma ka ce FTR ba a cewa fatara kiran sunan ba da ita ce FTR ce FTR ce ta ɗin dame ni kaga ya ɗan saka yake da ku? Shi budurwa ta aura ko ko ainihin wato bizel bazawara. Amma sai yi kusan jama'a wasu fazawara wasu zawarawar fa sun wasu ‘yan matan fa. Ko ba san wallahi mala ana samu. Wata bazawarar in kai sa amana kai al'amarin sai wanda ya gani. Haka wani ya jawo wata bazawara ya dinga jin daɗi ya kasance. amma ya wata budurwa kuma ta dinga babata shi ana samun irin wannan ciki ya koma waje Allah ya samu dace bal faƙultu sai na ce wa manzon Allah bal sayyiban a'a ba zawara na aura ƙala sai manzon Allah ya ce mishi fa halla bikran me yasa baka aure budurwa ba tula'ibuha wa tula'ibuk ta dinga yi ma wasa kai ma kai mata wasa malamai suka ce galibi ita budurwa babu wani hayaniya a kanta kawai tunaninta mijinta an gani ba ta tunanin ‘ya'yana na gidan wani suna wuri kaza, ɗana wani ina yake wani hali yake ciki, yanzu ya za a yi da kaza da kaza, ba ruwanta da wannan tunanin. Duk tunaninta kawai yana fokasin akan wane ne, akan mijinta. Shi yasa budurwa ta fi aure. Amma wani yana tunanin auren ba zawara sai tunanin ka wata ma ka aure ta da ka ɓata ba sai ce hun Allah ji kanwa ne. shi inda wane ne wallahi ba zai mun haka ba wani ne in takon ne ba wata diga da shebur edo cin da ke haƙo shi mana abin ya kai makwara da ya bijirci kaɗan zai ce a Allah zai Allah ya kan wani ai inda wani ne kaza da kaza da kaza kaga kai ma sai ka dage kenan ka zage damtse wajen kyautatawa gare ka ko manzon Allah ce fa halla bikra ina ma da budurwa ka aura tula'ibuha wa tula'ibuk ta dinga yi ma wasa kai ma kai mata wasa ina fata an gani eh kenan kaga auren budurwa yana da muhimmanci kwarai da gaske manzon Allah ya ce sai ya fifita wannan to amma shi Jabir dan Abdullahi menene ya kai shi zuwa ga auren bazawara mahaifinka ya rasu kuma shi kaɗai ne namiji kuma ya bar mishi wasu ‘yan mata ƙanninsa kusan su shida tare da shi ba yadda za a yi aure zai ce bari ya bar sa a gidan ɗaya ko ya tafi wani gidan daban irin yadda ‘yan zamani suke yi ba ruwan shi ɗan uwansa shi da ga shi kawai sai matarsa sai ya ga cewa yanzu in ya auri budurwa mai ƙananan shekaru sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas ba ta gama yin hankali ba to da wa zai ji da tarbiyyar ƙannunsa zai ji koko da matarsa to ai yaga ya ga akwai matsala don haka sai ya nemo bazawara ita bazawaran nan ta riga ta yi aure kuma ta haihu ta sai da ke manijin ɗin 'ya'ya da haka kawai da ta zo za ta shirya gidan ta gyara gidan a ci gaba da gudanarwa kamar yadda yake shi ma ya dan samu sauki ya ji da abin da ya shafi nemo tuwo kaga ya samu support ta bangaren ta malamin ce wannan kaifin hankali ne irin nawa irin na jabiru hadisi yana da asir sahih al-bukhari sayyidina uthman radiyallahu anhu ya ga abdullahi dan mas'ud ya zauna ya shiru yace ya ba abdurrahman to me kidamun ka ne ce ba komai ce a kai dai kawai kila kana ɗan buƙatar aure mana ka zo mana mu ɗan aura maka budurwa ta ɗan tuna maka abin da ka manta a baya ko kuwa kuma da gaske ne duk wanda ya aure budurwa tana mishi abin da ya manta a baya wannan kenan bayan wannan wasu malaman suna fasara cewa tula'ibuha wa tula'ibuka kai mata wasa kai ma wasa suka ce abin da ake nufi a nan budurwar ta ringa yi maki ta ringa sumbata ka tana tsotsan yawon bakinka kai ma kana tsotsan nata dan masana sun gano cewa yawon bakin budurwa yana ƙara kaifin basira Allah mana saboda haka kaga auren na tana da mene yana da alfanu kenan an gane wannan wallahu a'lam wannan hadisi ingantacce ne imam bukhari ya fitar da shi imam muslim da abu dawud da tirmidhi da shi kansa imam nasa'i a cikin as-sunan sughra da kuma ibn majah haka hadisi ne wanda ke ingantacce a wurin malamai bari mu gani lokacin nan sauran minti ne rige mana sauran minti hudu ko قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا سعيد بن حفص قال حدثنا موسى بن أعين عن خالد بن أبي يزيد بن أبي يزيد أبي عبد عبد الرحيم عن الزهري عن عطاء بن أبي رباح قال إمام النسائي كشوى ماله أحمد بن سليمان يا كان سدموا حديثي شكما لك مال سعيد بن حفص شكما لك مال موسى بن أعين shi kuma daga Khalid ibn Abi Yazid Abi Abdurrahim shi kuma daga Imam Zuhri shi kuma daga Atha ibn Abi Rabah qala yace ra'aytu Jabir ibn Abdullah naga Jabir dan Abdullah wa Jabir ibn Umayr al-Ansariyayn da kuma Jabir dan Umayr dukkanin su mutanen garin Madina yarmiyani na gansu suna yin harbi suna koyon harbin kibiya an gane wannan ka je daji bayan gari ka ji harba kibiya ka dinga tage ta wasu bishiyoyi ko wani tsauni ko wani abu yana da muhimmanci a je a koyi wannan ka je ka koya in ka ji kana koya wani kuma sai ya yi maka lan ta'adda saboda yanzu an san ka zama kamar mace da an zo gida ko da kidnapper sai a shaƙe ka bar kaza kana kuya kuya kuya kuya kuya a a jikin saboda babu jarumta in gudun nema wani ba zai tsallake ka karfin gidansa na gudu ba don ya riga ya yi katin tumbi ya riga ya dama zai shi zai kwanta ya ci ya koshi ya yi dam malam ba inda zai iya zuwa da ya ɗan yi tiɓi tiɓi tiɓi tiɓi sai ya faɗi shi ka gama gudun sai ya ɗauke shi Allah ya kiyaye to ya ga Jabiru dan Abdullahi da Jabir dan Umair mutanen garin Madina su biyar miyali suna koyan harbi da kibau qala yace amma ahaduhuma fajalasa daya daga cikin su sai ya zauna fa qala lahu sa'ibuhu sai daya daga cikin sai daya yace ma dan uwansa akatilta shin ka gaji ne lalaci ya same ka ne qala na'am yace i fa qala ahaduhuma lil akhari sai daya yace wa dayan أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول shin baka taba ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba kullu shay'in laysa min dhikrillahi fa huwa la'ibun dukkanin wani abin da ba ambatan Allah ba wasa ne la yakunu arba'atun amma abubuwa guda hudu ba ka shiga cikin wannan wasan da wargi ko da ba ambatan Allah bane amma ba wargi bane ba wasa bane mai amfani mula'abatu ar-rajuli imra'atahu manzon Allah ya ce mutum ya dinga yin wasa da matarsa ibada kake ya kuma za ku sani cewa wasa da matanku ibada ne kada yi ne ana baka lada Allah ya sa mu canza ke ma ki wasa da mijinki menene zance ya kare kake ma kullum saboda Allah miki kaza ko jini ba da cefane ba ko an shiga wani yanayi ka ba labari wani alƙali ana taimaka addu'a mata suna kawo ƙarin mazaje cewa babu abinci a gida babu kaza su wallahi kaza da kaza zai shiga wata wani ƙaran a kotu ce wasu zai shiga in fito amma duk wacce ta kawo mijinta ƙara akan abinci na zo na ji ba wani ƙara ba ne wanda ya kara karya zan ɗaure ta wani na wata uku in dai aka abinci ne ku yi haƙuri ni ma gida na bana ya ciyar da gidan so da in kuma na zo na same ki kuma babu wannan to zan ɗaure ki wata uku kawai sai shiga kotu abin shi je fara shari'a kafin ya gaba gaba ɗaya sun watsi mata sai mace ɗaya ita ce mai dalili mai ƙwari to kaga wannan ayyan hikima ko dan muna jin shi wannan karan maza wata mata na tada na je siyan abu a shago ta je siyan taliya shaban taliya guda ɗaya za a karya yin safi ga ce nawa ne ga ce ɗari hudu nawa ne wani ta ce kai gaskiya maza na aiki Allah ya saka musu da alheri mazanin da Allah ya saka musu alheri Allah ya ƙara musu buɗe ka'in taliya kawai ƙwaya ɗaya a wannan kuɗin ce to kina zauna gida kina cin banza dole ki tan ƙuni kina shugaban banza da shi wasu mata masu da godiyar Allah duk yadda za a kawo in kuma sai in a ganshi da yawa kuma sai a kyaɗo bagarin shi ma in ka matse su kwana biyu ko sai ta ihu ka manzo Allah ya gaskiya shi dama a lankwashe suke duk abin da kai sai dai su ƙara lankwasa ba dai su miƙe ba mata bayan Allah Allah ka inganta mana rayuwar matanmu shirye mana da su wa ta'dibu rajuli farsahu da kuma mutum ya dinga koyawa ya dinga koyawa ya dinga horar da dukinsa yana koya masa abubuwa da yawa kazan shi duki ba wai kawai ya iya komai bane shi ma dukin akwai jahiri akwai malami duk abin da ka sani ko jaki ne akwai jahiri akwai malami ko saniya ce akwai jahila akwai malami in kana da malamin saniya a gidanka za ka yi cikin su kawai ka ɗauke su kai su kiwo duk inda ba a so a shiga ba za ka bi ta nan ba za ta bi in an gama za a sha ruwa za ta wuce gaba a bi ta aje a sha ruwa in an gama kuma ta kaɗo su gaba ɗaya ta daya su har gida ana wannan so duk dabba abin da ka koyar da shi yana iya ɗauka kuma ya aiki da wannan abu shi yasa ka ce kare malami da kare jahili ba ɗaya suke ba kare malami in ya je kawai baka aike shi ba ya je kashe dabba ya kawo ma to ka karɓa ka shi da sunan Allah amma wanda ba koya mai farautan ba ba koya mishi komi ba ya je kaga ya kamo nama ya kawo ka ce mishi yaje cinye kawai kakkace in ji manzon Allah ba na ka bai wannan saboda shi jahili ne ka jahilci musifa ne Allah ka tsere wa jahilci ka ji fashin dabbobi ana samun bambanci ba alaikum salam da ciyawa sai da mutum ne ke rage bashi Wadai.
amma wallahi akwai saniya da ta san aka ta rage shi da ciyawa kamar wannan wuri za ka bi da ita ka bar ta ita kaɗai za ta dinga cin ciyawa nan- wannan tsakani Eh, har ta kai kamar wancan bango eh, ba za ta taɓa wannan accan ba ba za ta taɓa wannan ba Allahu ta Akbar.
kai can sai ta sake dawo ikon Allah.
ni kai na kar- na karantar da irin wa'annan kanu irin wannan kiwo Mm, yadda kamar guda goma amma haka za su yi haka za su sake dawowa su koma wajen yanki Allahu Akbar. To ka gani, Ya ga wani to ka gani, shi kuma za yasa ku riga ka da gona in sun je bakin gona dukkan su za su tsaya haka ne suna a kiwon ciyawa ko ba za su taɓa ba su taɓa amfani ba. To ka gani, shi yasa ilimi ke da muhimmanci jama'a kowane irin giri na rayuwa. In dai mutum ya zauna ba ilimi to wannan ya riga ya gama yawa. Allah ka tsare mana imanin. Wa ta'dibur rajuli farasahu da kuma training da mutum ke koyawa ainihin wato dokinsa wa mashiyar rajuli bainal gardaini da kuma tafiya da mutum zai yi tsakanin wurare guda biyu kamar training da mutum zai dinga yi gudu zaka dinga yi kana gudu ka je nan ka je nan ko kana harbi daga nan bangon zuwa wancan bangon da sauransu an gane wannan ko wa ta'allumu rajuli sabaha da kuma mutum ya ringa zuwa yana koyan ninkaya ka je ka koyi wanka a rafi shi ma yana daga cikin ibada saboda in ka koyi wannan yankayi da ainihin wato abin da ya shafi ruwa to wata rana za ka taimaka wa uwanka kai ma za ka taimaki kanka idan ana neman gudunmawa akan wani abu kai ma za ka iya faɗawa ruwan ka je ka taimako an gani amma har yanzu duk ba su iya wannan ba ba zuwa rafi yanzu gari ya riga ya gina mu dai da ai yana da wahala ya kwana uku ba jira kan nan ba tukin kwance ne tukin tsaye ne gasa iri daban-daban a je shankai a je mene ake cewa ne duk da sunan wurare daban-daban a je irin su daɗi daɗi irin su kalusha irin su menukura irin su ga sunan rafukan duka mu je mu yi su ko mu wanka duk zurfin wuri ba ruwan mu za mu iya aukawa a ji ainihin ɗaya kuma a gama a fito lafiya kuma Allah ya kama dace yanzu za mu dakata saboda ƙurewar lokaci abinda muka karanta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wata daga kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana wasu mun akai Allah ta'ala ka biya mana a muna addu'a ga ɗaya daga cikin matayen yan uwa mana al-mumin al-hasan al-kufi da matar shi ke fama da jiki Allah ta'ala ya ba ta lafiya Allah ya shika ba ta amma ta aiki a asibiti amma dai an yi lafiya lafiya muna fata Allah ta'ala ya bata lafiya Allah ya shika barinta sannan kuma muna ƙara kan ƴan uwa mata da iyaye cewa yau akwai muhadara a wannan masallacin da iyaye mata mai taken sauke kayanki bai zama sauke maraba wanda malama Amina Aliyu da za ta gabatar a wannan masallaci insha Allah daga tara da rabi na safi din nan zuwa ainihin wato abin da ya sauka insha Allah saboda haka jama'a don Allah mata a dinga zuwa akan lokaci kada a dinga yin African time don wani lokaci ba a zo a kan lokaci har sai malama ta zo an fara da mutane bai fi goma ba sai ka kuma daga baya an zo an cika wuri sai kuma an zo an ce lokaci ya ƙare an tashi a dinga malama dan Allah a ƙarasa malama dan Allah a ƙarasa ka mata bayan Allah ka za a yi ta haƙuri amma dai a dai zo da wuri dan malama ta kan zo kafin lokaci don Allah a zo a kan lokaci muna fata za a zo kuma a amfana da abin da za a ji daga bakin malama Allah ta'ala ya amfana da mu da abin za saurara kuma ai su mata suna jin daɗi sun ce maganin akwai daɗi ƙwarai suna jin daɗin magani saboda haka a turo mata don su koyi abubuwa ko ba don komi ba kai za a gyara maka abubuwa da yawa dan mace idan babu irin wannan faɗakarwa gaskiya ba za ta kai labari ba ko wannan karatun da muke da kake gani mata da yawa suna gyara wasu abubuwa dan su ba su ma san cewa wannan abu ma addini bane ba su ma san shi a matsayin bauta ba ba su ma san wannan a matsayin haka ya kamata zamantakewa ta zama tsakanin miji da mata ba Allah ta'ala ya dace da mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته